بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar juma'a ce da ta daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wacce ta daidai da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan shine kasad na ɗari da ashirin da hudu daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malami al'imamu abu abdurrahman muhammad awwal adam albani ya yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi allah ya ji kanshi shi da iyalan shi ummu abdulbarri da abdullahi allah ka ɗaukaki darajojinsu idan ‘yan uwa masu bin waɗannan karatuttuka namu ba su manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul bakara a karatun da ya gabata mun kwana a aya ta ɗari biyu da arba'in da biyu za mu tashi aya ta ɗari biyu da arba'in da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عفوا جماعة من ce aya ta 243 zuwa da 4 za mu tashi aya ta 246 Allah maɗaukakin sarki ya ce, Alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila, min ba'di Musa, iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Allah ya ce, Alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila, shin ba za ka yi dubi ba, ilal mala'i min bani Isra'ila zuwa ga waɗannan jama'a, zuwa ga waɗannan tarin mutane min bani Isra'ila, daga cikin banu Isra'il. ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunnen annabin Allah annabi Akuba alaihi salam. Allah ya ce, Ba za ka yi dubi zuwa ga waɗannan jama'a ba, al'ashirafu minhum, ma'ana maɗaukaka daga cikinsu, ka yi dubi zuwa ga labarinsu don ka samu abin lura da ban mamaki game da abin da ya faru da su. Min ba'adi Musa, waɗanda sun faru ne bayan wucewar annabi Musa. bayan annabi Musa ya rasu, if qalu li nabiyyin lahum tina sa'ad da suka faɗi wa annabinsu, suka ce da shi wannan annabi nasu, iba'af lana malikan, roƙa mana Allah Allah ya aiko mana da wani mai mulki wani shugaba wanda nuqatil fi sabilillah zamu yaƙi ƙarƙashin shi don ɗaukaka kalmar Allah kaga a cikin wannan gaba Allah maɗaukakin sarki cewa yayi iz qalu linabiyyin lahum suka ce da annabinsu walam yusammi nabiyyan Allah bai ambaci wane ne wannan annabi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ingantattun hadisai bai ce ga sunan shi ba amma an samu daga wasu malaman tarihi irin su Muhammad ibn Ishaq da irin su al-Imam ibn Kathir ad-Dimashqi a cikin littafin al-Bidaya wan Nihaya da wasu malaman tarihi da tafsiri sun yi ta kokarin ambatar wannan annabi waye shi wasu su ce shamwilu annabi shamwilu kaji sunan shi wasu su ce shamuna haka dai suka yi ta faɗin wasu abubuwa waɗanda suke ma anzalallahu biha min sultan Allah bai nufi mu san sunan wannan annabi ba da Allah ya nufi mu san sunan shi da ya sanar da mu da bai bar al'umma cikin jahilci game da sanin sunan wannan annabi ba da sanin sunan shi yana da fa'ida cikin abin da ya shafi bautar Allah da Allah bai bar musulmi cikin jahiltar irin waɗannan sunaye ba. Allah dai cewa ya yi izkalu li nabiyyin lahum tuna sa'ad da suka ce da wannan annabi nasu ba mu san wani annabi ba ne, ƙur'ani bai bayyana ba, sunna ba ta bayyana ba, wajibinmu ne mai imani da wannan annabi a jumillance, dama imani da annabawa ya kunu jumlatan wa ya kunu tafsilin. waɗanda Allah ya faɗi ka faɗe su kai imani da su waɗanda Allah bai faɗa a ƙur'ani ba ka ja bakinka kai shiru kada ka kutsa kai ka ce annabi wani bayan ƙur'ani bai faɗa ba ina fata mun fahimta إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله سكتي دوانا النبي ابعث لنا ملكا roki Allah ya aiko mana da wani mai mulki wani shugaba jagoran yaƙi nuqatil fi sabilillah in aka turo mana shi aka shugabantar da shi a kanmu za mu yaƙi saboda Allah za mu yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah a daidai wannan lokaci waɗannan banu Isra'ila a rarrabe suke waɗannan jama'a daban waɗancan tawaga daban gidan suwana da suwana daban ma'ana a rarrabe suke sai suke fatan ina wannan annabi nasu ina ma ya roƙa musu Allah su samu wani shugaba da za su tafi su jihadi a ƙarƙashin shi jama'a mun fahimta da kyau kuwa kaga ka karanta nan nuqatil da ɗauri a ƙarshen wannan fi'ilin ib'ath lana malikan nuqatil ka ɗaure wannan wato mubari'in ala jawabi wato talabin ai iba'ath lana malikan fa in ba'athta lana malikan nuqatil fi sabilillah ma'ana jawabu shartin ne li fi'li shartin wa harfi shartin al mahdhufani ina fata mun fahimta ko kuma kace jawabu talabin duka malaman nahwu sun yi bayani qala sai wannan annabi ai qala sai wannan annabi nabiyul lahum kenan sai ya ce da su yana mai tsoratar da su yana mai jan kunnensu da gargaɗinsu hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu shin kuna da tabbas idan aka aiko muku da shugaba aka ce wane shine jagora komanda shin za ku bi shi ku yi wannan jihadi ku yi wannan yaƙi a ƙarƙashin shi jama'a mun fahimta da kyau a wata riwaya hal asitum bi kasri sin ma'ana quri'a hadhihi al kalima bil fatihi wal kasri ma'an ina fata mun fahimta hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu shin kuna da tabbas kuna da yakinin cewa ba za ku ja da baya ba za ku yaƙi tare da wannan annabi in aka aiko muku shi kaga kamar annabinsu yana shakka game da abin da suke faɗi saboda banu isra'ila ne akwai taurin kai yahuda akwai taurin kai jama'a ai an karanta a baya malam albani Allah ya gafarta mushi ya fassara mana waɗancan ayoyi na baya gwagwarmayar da annabawa irin su annabi Musa suka yi da banu Isra'ila ku tuna waɗancan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ke ba da labari kisa da ta faru a cikin banu Isra'il aka rasa wanda ya kisan wannan ya ce wancan wancan ya ce wannan waɗannan su ce ‘yan ƙabila kaza ne waɗannan su ce a'a ‘yan gida kaza ne gashi wannan mutumi da aka kashe attajirin mai kuɗi ne kuma ya rasu bai da ɗa ko ƙwaya ɗaya sai suka yi rikici tsakaninsu waɗannan suka tashi za su yaƙi waɗancan da nufin su suka kashe musu ɗan uwa wasu daga cikinsu dattawa masu hankali sai suka ce ta ya za a yi ku yaƙi tsakaninku bayan ga annabi a cikinku ku je ku nemi fatawa a wurin shi mana aka zo gurin annabi Musa nan take Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah ya amurukum an tadbahu bakara Allah ya umarce ku da ku yanka saniya inda masu ji ne ai ba sai su yanka ba jama'a sai suka yi ta tambaya a karan farko ma sai suka ce a tattakhidhu na huzwa aba Musa ya za a yi ka ɗauke mu a beban wargi a beban wasa mun ce an yi kisa ina alakar mu da saniya jin samu za a yi jama'a kun fahimta da kyau kuwa sai ce qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin haka aka yi takaddama a ce kaza su ce kaza a faɗi kaza su bullo ta wuri kaza ina fata mun fahimta wannan ta sa annabinsu ya gargaɗe su ya ce ƙala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu Allah tuqatilu kuna da tabbas idan aka aiko muku da wannan wato asalin jagora shin kuna da tabbas ba za ku saba ba za ku yaƙi tare da shi jama'a kun fahimta da kyau sai suka bashi jawabi suka ce qalu wa malana Allah nuqatila fi sabilillah sai suka ce me zai hana mu ba za mu yi jihadi saboda Allah ba me zai hana mu yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah wa qad ukhrijna min diyarina bayan gashi an hidda mu daga gidajenmu an kore mu daga garurukanmu wa abna'ina kuma an raba mu da ƴaƴanmu da matayenmu me zai hana mu jihadi me ya rage mana gidaje an kore mu iyali mata ƴaƴa ƴar an raba mu da su me zai hana mi jihadi me ya rage mana in ba jihadi ba kaga kaman wannan annabi zai gazgata su kenan ko sai wannan annabi Allah madaukakin sarki ya bada labari yace falamma kutiba alaihimul qitalu ai kuwa sa'ad da aka farlanta musu wannan yaki tawallau sai suka juya baya sai suka yi tawaye suka kibin wannan jagora da umarnin annabinsu su illa qalilan minhum sai ‘yan kaɗan daga cikinsu za ku zo ku ji suwa ne ne ‘yan kaɗan ɗin daga cikinsu akwai suwa sannan adadin ‘yan kaɗan ɗin duk za mu zo mu ji insha Allah sabatu ala mawqifihim suka doge suka tsaya a matsayar nan tasu ta farko cewa in an turo da shugaba da kwamanda jagora za su yaƙi ba su saba ba waɗannan wallahu alimun bi zalimin lallai Allah shi ne masani game da azzalumai duk wani mai zalunci zalunci na magana ko zalunci na aiki to Allah yana sane da shi kuma zai bashi sakamako daidai da irin aikin shi sai Allah ya ce mene وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم sai wannan annabi nasu ya ce da su kaga ba a faɗa mana sunan annabin ba mu ma ba za mu faɗa ba ya ce da su inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika lalle Allah ya aiko muku taluta ya zama mai mulki a kanku ma'ana ya zama shine shugabanku jagora kwamandan yaƙi wanda zai jagorance ku jihadi za za ku yi a ƙarƙashin shi jama'a mun fahimta ma'ana Allah ya yi wa wannan annabi wahayi cewa lallai Allah ya aiko musu da taluta a matsayin shine kwamanda shine jagora kaga sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗi kalmar da ta'akidi saboda Yahudawa banu Isra'ila da taurin kai suke inna Allah lalle Allah kad ba'atha lakum ya aiko muku faluta malikan falut a matsayin shugaba kwamandar yaƙi jagora kaga ga inna taukidi ga kad litta'akidi ina fata mun fahimta saboda banu Isra'ila da taurin kai suke za ku zo ku ji gaddama za su don haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba da labarin amsar da suka bayar maimakon su yi murna kaga suna neman jagora suna neman shugaba gashi an kawo maimakon su yi farin ciki su bi shi su yi biyayya kalu sai suka ce anna ya kunu lahul mulku alaina ta yaya za a yi wannan ɗaluta a ce shi ne mai mulki a kanmu ta ya za a yi a ɗora mana shi wa nahnu a haƙƙu bil mulki minhu alhalin mu muka fi cancanta da mu yi mulki ba ɗaluta ba mu fa ‘ya'yan annabawa ne mu fa banu isra'ila ne daga manyan gidaje muke ‘ya'yan annabin allah annabi yusufa annabi yaquba annabi ishaqa annabi ibrahim ya za a yi a turo wani ba cikinmu ba ta ya za a ya zama mai mulki ya zama jagora ya zama kwamanda bayan mu muka fi cancanta ma'ana muna da kyakkyawan dangantaka walam yu'ta sa'atan min almali kuma talaka ne ba shi da komi ta ya za a turo mana talaka ya zama shugaba yanzu ka ji jawabin da suka bayar kamar Allah ya san lallai wato waɗannan wato shi annabin kamar ya san za su yi gaddama shi yasa ya ce to kada fa a turo muku ku ƙin jihadi suka ce wallahi zani ai kaza ai kaza da aka turo sai ya ƙara ƙarfafar su don in sun manta da wancan jawabin ya ce to lallai Allah ya aiko muku faluta a matsayin shugaba to amma duk da haka sai suka ce ta ya za a yi a ɗora wani talaka kuma ma wanda bai da jinin sarauta ba shi da jinin mulki gama garin mutane min ammatin nas cikin gama garin jama'a yanzu kaga wannan shine kiyasin su jama'a malamai suka ce daga nan za mu lura cewa ma'aunin da waɗannan yahudawa waɗannan banu isra'ila suka auna game da samun shugaba ko kuma wato asalin samun jagora manyan ma'aunai ne guda biyu ma'aunin farko shine mulki mulki ma'ana shin yana daga cikin jinin masu mulki mahaifin shi ya taɓa mulki jinin sarauta ne shi waye uban shi kun fahimta da kyau ba su auna cewa wannan wahayi ba ne daga wurin Allah kawai su dai suna dubawa waye uban shi ma'auni na biyu suka ce me yake da shi me ya mallaka gidajen shi nawa motocin shi nawa account ɗin shi nawa nawa yake da shi kadarorin shi a gida da wajen ƙasa guda nawa yake da su kun ga wannan malamai suka ce ma'auni ne na jahiliya gaba ɗaya ba su kalli cancanta ba wai ina ilimi shin yana da ilimi ba su kalli wannan ba yaya yana da ƙarfi yana da magana mai ƙarfi gurin zartar da abin da ya shirya zai yi wanda yake daidai ne duk ba su kalli wannan ba sai suka kalli me yake da shi suwaye iyayen shi ko jinin sarauta ne malamai suka ce wannan jama'a ana lissafa shi a matsayin mizanun jahiliyin mana mizani ne na jahiliya gaba da neman shugaba da- game da abin da ya shafi nada wanda zai zama jagora a gari ne jagora ne na siyasa ko ko jagora ne na sarautar gargajiya ko ko jagora ne na addini wannan ma'aunin jama'a ma'auni ne na mutanen jahiliya lallai jama'a in aka tashi neman shugaba a daina kallon yaya wane daga wani gida yake jinin wane ne waye mahaifin shi a daina kallon me ya tara na dukiya me za a samu na dukiya a wurin shi me zai bayar idan zaɓe ya zo menene zai raba me zai yi kaza wannan jama'a a daina kallon wannan lallai a kalli mu a hilat waɗanda suke shirya mutum su kintsa shi su cancantar da shi ya zama shugaba kaga dai akwai ilimi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari a gaba Allah ya ce inna Allah astafahu alaikum lalle Allah ya fifita shi akan ku ya zabe shi ya kyale ku ku banu Isra'ila mana shi ya ɗau- shi ya ɗaukaka shi akan ku wa zadahu basbatan fil ilmi wal jismi kuma Allah sai ya ƙara mishi wato cikin ilimi Allah sai ya ƙare shi da ilimi sama da ku banu Isra'ila wal jismi haka Allah ya ƙare shi da lafiyayyin gaɓoɓi da hankali lafiyayye da ƙarfi da dama gurin zartar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi zai zartar kaji manya-manyan qualities guda biyu qualities of leadership ma'ana ɗabi'u wato abubuwan da ya kamata shugaba ya cika kafin ya zama shugaba wa zadahu basbatan fil ilmi wal jismi ay ziyadatan wa fadlan Allah sai ya kare shi an fahimta da kyau jama'a yayi mishi baiwa sama da ku baiwar ilimi da ƙarfi da lafiya dan haka sai Allah ya hada mishi waɗannan kyawawan abubuwa guda biyu ina fata mun fahimta wallahu yu'ti mulkahu man yasha lalle Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya so Allah yana nada wanda ya so wanda ya so kuma sai ya aje shi a matsayin talakawa wallahu wasi'un alim lalle Allah falalar shi tana da fadi kuma Allah shine masani yanzu kun ga wannan sai ya zama umarnin Allah madaukakin sarki ne ma'ana wannan ba yin annabin bane Allah ne ya aiko wannan faluta ɗin a harshen annabinsu a kan ya naɗa musu shi ya zama shi ne shugabansu don haka fal'amuru amurullah wannan umarni ne na Allah wa huwa allazi ikhtarahu Allah shi ya zaɓa musu shi wastafahu wa radiyahu shi ya fifita shi kuma ya yarda da shi jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qala lahum nabiyuhum وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama ma waɗannan wato banu Isra'ila jawabi a harshen wannan annabi cewa shi ya zaɓi wannan faluta ɗin a matsayin mai bulki shugaba a kansu ya ƙare shi da lafiya da ilimi Allah ya ba shi mulki mulkin da ya so bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama musu waɗannan bayanan an fahimta kamar sun ƙara tambayar wannan annabi wata alama za mu gani mu gamsu cewa wannan shugaba da aka naɗa mana lallai shine shugaba haƙiƙa daga wurin Allah wa qala lahum nabiyuhum sai wannan annabi nasu yace da su inna ayata mulkihi lallai alamar cewa wancan shine mai mulki akan ku wato faluta ayata mulkihi ay alamatun ala mulkihi an ya atiyakumut tabutu ya zo muku wato an ya atiya kuma tabut ya zamto wannan akwati da ya zama sananne a cikin ku banu Isra'ila waɗanda kuka gada iyaye da kakanni wannan akwati zai zo wato shi wannan mai mulki alamar cewa shi ne shugabanku zai zo muku da wannan akwati ma'ana akwatin da kuka rasa to lallai wannan zai zo muku da shi zuwa da akwatin alama ce akan shi ne shugaba a kanku fihi sakinatun min rabbikum a cikin wannan akwati akwai natsuwa a kanku ku banu isra'ila daga wurin ubangijinku idan akwatin na gurinku za ku samu natsuwa za ku yi jihadi ina fata mun fahimta wa baqiyatun mimma taraka alu Musa sa'annan a cikin akwatin akwai ragowar kayan da annabi Musa da shi da iyalinsa wa alu Harun da annabin Allah annabi Harun da shi da iyalinsa suka bari a cikin akwatin akwai ragowa tahmiluhul mala'ika wannan akwati zai zo muku mala'iku suna ɗauke da shi inna fi zalika lalle a cikin wannan labari da ake bayarwa la'ayatin lakum la'ayatan lakum lalle akwai alama akwai aya babba gare ku in kuntum mu'minina in fa ku dinnan kun kasance mu'mine masu imani kaga dai a farkon ayar Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum kamar yadda waɗancan ayoyin suka bayyana ba a faɗi wane ne annabin ba sannan a ciki Allah ya ce alamar mulkin wannan faluta shine ya zo muku da wannan akwati malamai suka ce babu wata aya ko wani hadisi da ya zo ya ambaci akwatin wani iri ne daga wace bishiya aka sassake akwatin yaya tsawon shi yaya faɗin shi yaya nauyin shi menene makullin bakin shi to sannan baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna me ke cikin akwatin na abin da ya saura na dangin annabin Allah annabi Musa da Haruna da iyalansu ayoyi da hadisai ba su bayyana ba wasu suka fassara sakina wai wata iska ce mai ƙarfin gaske a surar mussa kyanwa mage mana iska mai surar mage mana idan iskar ta zo ana yaƙi wai idan ta yi kuka sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba sannan Allah sai ya ba muminai musulmi nasara wannan jama'a yana daga cikin isra'iliyat ɗin da za mu ishara zuwa gare su insha Allah don haka abin da ake nufi da sakina shine natsuwar zuci natsuwa da kwanciyar hankali ina fata an fahimta ma'ana idan aka kawo akwatin to za ku samu natsuwa za ku samu gamsuwa hankalinku zai kwanta akwatin iyaye annabawa ya dawo gida za ku samu ƙarfin yaƙi mana ƙarfin gwiwa gurin tinkarar abokan gaba to sannan baqiyatun mimma taraka alu Musa wasu daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka cika littattafansu da Isra'iliyat ko kuma suka kubuce suka shigo cikin littattafan na'am muka ce suka cika littattafansu ma'ana da gangan ko kuma sun lazumta wa kansu ba za su ambaci Isra'iliyat ƙarairai da aka ruwaito daga Yahudawa game da fassara Alƙur'ani ba sun yi alkawari ba za su saka a littattafansu ba, to amma sai suka kubuce suka shiga ciki duk za mu isharar haka insha Allah. Waɗannan sai suka ambata wai baƙiya daga ciki akwai mushen mage da mushen gafiya da sandar annabi Musa da kwano ko mazibi wanda ake wanke zukatar annabawa a ciki, da takalmar annabi Musa da rawanin annabi Haruna, ka ji abin da suka ambata. Jama wannan duk Isra'iliyat ne, maganganu ne waɗanda dukkansu an ruwaito su ne, in ma dai daga wato Bible, ko kuma ya zama maganganu ne waɗanda aka nakalto daga muslimati ahalil kitabi irin su wahabu dan munabbi da irin su ka'abul ahbar da abdullahi ibn salamin duk za mu isharar waɗannan insha Allah don haka abinda wannan ayar take nufi annabin nan nasu sai ya ce da su inna ayata mulkihi alamar mulkin wannan faluta shine an ya atiya kuma tabutu wannan akwati shi falutu zai zo muku da shi fihi a cikin akwatin akwai sakinatun min rabbikum akwai natsuwa da kwanciyar hankali daga wurin ubangijinku wanda Allah ne ya saukar muku da natsuwar don ku samu daman fuskantar abokan gaba wa baqiyatun haka a cikin akwatin akwai baqiya asar ragowar abin da ya zama mimma taraka alu Musa daga cikin abin da Musa ko iyalan gidan shi wa alu Harun Harun da iyalan gidan shi suka rage kaga wannan ma nafsi na sunna ko hadisi ko aya bata bayyana ba tahmiluhul mala'ika mala'iku suna ɗauke da wannan akwati za su zo muku da shi kuna kallo za su aje akwatin ba tare da kuna ganin su ba mana akwatin haka zai zo ya sauka amma ba ku ganin su waɗannan mala'iku ɗin a nan ma aka ruwaici wasu isra'iliyat wasu ƙarairai da mawdu'at ƙage da ƙire da aka faɗi game da kawo wannan akwatin wai cewa wai wani akwati ne wanda asali aka sato daga su banu isra'ila aka kai wani gari aka aje a bayan wani gari wai inda aka aje akwatin sai ya zama nan ne mutanen garin suke ba haya suke bayan gida kaji duk isra'iliyat ne wannan don haka duk wanda ya zo ya bayan gida akan akwatin sai kazuwa ta fito mishi don haka mutanen garin gaba ɗaya suka cika da cutar ƙazuwa sai aka samu wata ‘ya wai daga cikin ‘ya'yan annabawa sai ta ce ai a inda kuke ba haya akwai wani akwati ba za ku rabu da wannan cuta ba sai kun ɗauke shi kun aje shi a wani wuri wai aka ce sai suka ɗauki akwatin suka wanke daga wannan najasa ta ba haya sai suka ɗora akan wani doki irin keken doki ɗin nan araba amalanke. suka sa wato dawakai aka wato kada dawakan sai suka tafi da wannan akwatin suna cikin tafiya wai sai mala'iku suka hau kan wannan keken doki suka yi ta control din waɗannan dawakai sai da aka je daidai bakin garin sai suka yanke igiyar da ke tsakanin keken da dokin dawakan sai suka yi gaba sai suka bar akwatin a inda yake sai ɗaluta ya haɗu da akwatin wannan jama'a duk ƙarya ce isra'iliyat ne gata nan gata nan ku ne jama'a eh malaman tafsiri duk sun cika littattafan su da wannan har bagawi jama'a a cikin ma'alimut tanzil har jamaluddin al-qasimi a cikin mahasinut ta'awil har ibnu jarir al-tabari a cikin tafsirin shi to balle su qurtabi balle su sa'alabi sun cika littattafan su da waɗannan ƙarerayin jama'a duka ba daidai bane ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma fasala talutu فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين jama'a yanzu aya dai ta tabbata Talut ya zo da akwati yanzu sun yadda shine shugaba a kansu ko shikenan sai suka bi shi Allah ya ce falamma fasala Talut bil junudi a sa'ad da Talut ba annabi bane shugaba ne mai sarauta ne mai mulki ne falamma fasala Talut bil junudi a sa'ad da Talut ya fita da waɗannan runduna ta yaƙi fasala bi ma'ana ai kharaja bihim ya ɗebe su ya tafi da su suka rabu da gari suka bi daji za su tafi su tafi wato wannan yaƙi da za su kala sai talutu ya ce da su a matsayin shi na shugaba inna Allah mubtalikum bi naharin lalle Allah zai jarabce ku da wata korama da wani gulbi da wani kogi wasu malamai suka ce wai an yi tafiya ne aka gaji a cikin sahara sai suka haɗu da wani kogi kogin wai tsakanin ƙasar urdun da ƙasar filistin kaga wannan ma da hadisi da ayoyi duk ba su zo da shi ba jama'a e tan faɗin irin waɗannan jama'a ba a faɗi sai da wahayi hatta annabi bai san tarihin waɗannan ba in baccin sanarwar da Allah ya yi mishi ta fuskar wahayi to babu yadda za a yi kace kasar Filistin ko kasar Urdun malamai suka ce lam yarid bihi nassun min kitabin wa sunnatin Qur'ani da sunna ba su zo da bayani ba wa huwa mubhamun min mubahamatil Qur'ani wannan yana daga cikin dunkulallun wurare inda Qur'ani yayi dungu imani ake so kai ka yarda ba sai ka ce to sai na gano kogin ina bane ina fata mun fahimta inna allaha mubtalikum binaharin lalle Allah zai jarabce ku da wata korama faman shariba minhu duk wanda ya sha daga wannan teku ko wannan korama ko gulbi falaysa minni ba shi tare da ni ai laysa min ashabi fi hadhihi alhuru ba shi daga cikin waɗanda suke jama'ata tawagata waɗanda za mu tafi mu wannan jihadi da su ina fata mun fahimta ma'ana duk wanda ya sha kaga wannan jarabawa ce za ku tafi yaƙi aƙalla ai ya kamata ku samu guziri na abinci da ruwa ko to kuna cikin tafiya sai ga ruwa sai aka ce wanda ya sha to ba za a tafi da shi ba an gane da kyau jama'a wa man lam yat'amhu wanda ko bai sha wannan ruwa ba fa innahu minni to lallai yana tare da ni za mu tafi tare da shi za a yi jihadi tare illa man igtarafa ghurfatan biyadihi sai dai fa wanda ya dan kamfata kwarfa daya da hannun shi ya dan yi makwalwa daya to shi ma zamu tafi tare da shi ma'ana ba wanda ya saki jiki yayi ta shan ruwan kwat kwat har ya koshi ba jama'a ma'ana wanda ya dan kurba kaɗan ko wanda bai sha ba gaba daya to su a abokan tafiya jihadi to yaya sun sha ko ba su sha ba kaga yanzu jarabawa ce wanda ya sha falaisa mindi wanda bai sha ba yana tare da ni sai dai wanda ya dan kwarfa daya ko ya dan yi makwalwa daya an fahimta jama'a Allah ya ce fasharibu minhu sai suka yi tasha suka koshi kat jama'a daga wannan kogi daga wannan korama kaga jarabawa kenan an hana su su sha sun sha to me zai biyo baya dan akwai sakamako ko kuwa jama'a an hana ku abu sai kuka aikata to akwai abin da zai biyo baya Allah ya ce ku bi shi sai kuka ki bin shi to akwai abin da zai biyo baya na sakamako ya ce kada a sha wanda ya sha ba shi tare da shi wanda ya ɗanɗani ruwar wanda bai ɗanɗana ba to shi za a tafi jihadi da shi sai dai fa wanda ya ɗanyi makwalwa ɗaya ko ya ɗanyi kwarfa ɗaya shi kaɗai ne waɗannan su biyu ne za a tafi da su wanda bai sha ba da wanda ya ɗan sha kaɗan an gane ai. Allah ya ce fasharibu minhu sai suka yi ta sha wannan ya ɗiba wannan ya ce ya za a hana mu za mu tafi jihadi kashe mu za ka yi ɗaluta. Jama'a kun gane da kyau. Fasharibu minhu illa kalilan minhum sai ‘yan kaɗan daga cikinsu su kaɗai ne ba su sha ba. ‘Yan kaɗan za ku zo ku ji ‘yan kaɗan ɗin da su aka tafi jihadi. ‘yan kaɗan ɗin za ku zo ku ji adadinsu a cikin hadisin Bukhari insha Allah. Fasharibu minhu suka yi ta sha daga wannan ƙorama, daga wannan teku, illa kalilan minhum sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ba su sha ba, an fahimta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu izini a harshen wannan annabi shi ya baiwa wannan shugaba wato umarni, ina fata an fahimta. falamma jawazahu a lokacin da baluta ya wuce wannan korama huwa shi da kanshi wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi ma'ana sun ƙetare wannan korama za a ci gaba da jihadi ma'ana yanzu an ga jarabawa ta faru kada a sha wasu sun sha kaɗan wasu sun zaƙe wasu ba su sha ba to da aka ƙetare wannan koji to yanzu kowa zai ga sakamakon abin da aka hana shi ya hannu ko ya je ya aikata qalu sai waɗannan wato waɗanda suka sha ruwan suka yi sakaci game da wannan doka suka kibin umarnin shugaba ai almufarriduna fi shurbi waɗanda suka wuce iyaka suka sha da yawa sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi tabdijan ai ba mu da iko ba za mu iya cin nasara akan rundunar jaluta da shi da wato jaluta da shi da tawagashi ba ma'ana ba za mu ci nasara ba ma'ana yanzu sun sha ruwa sun koshi jiki ya mutu zuciya ta mutu da haka sai suka ce ai ba nasara me yasa sulibat shaja'atuhum an cire musu kwazo da kazar-kazar da karsashi da wato asalin dogewa me yasa saboda sun saba dokar Allah madaukakin sarki da haka duk sa'ad da Allah ya ce a yi kaza ko a bar kaza idan ka je ka aikata abin da ya ce kada a aikata ko ka ƙi bin umarnin Allah ka saba wa Allah Allah madaukakin sarki sai ya jefa tsoro a cikin zuciyarka mu auna jama'a a yau duk duniya babu wani addini wanda ake gaggawan shiga cikin shi irin musulunci mu kalli yawan musulmi a duniya biliyan nawa amma jama'a shauka da ƙarfin hali da dama da mallakan kai jama'a a hannun musulmi yake a duk inda suke a duniya ba a hannunsu yake ba me yisa saboda kin bin umarnin Allah Allah ya ce ayi sun ƙi ya ce kada aikata an tafi ana aikatawa don haka sai Allah ya zare mana wato wato ƙwarin gwiwa da karsashi sai Allah maɗaukakin sarki ya bar tsoro a cikin zukatanmu tsoron abokan gabanmu makiyanmu gamu da yawa amma yawan tsintsiya ba shara kamar yadda annabi ya faɗi ya ce walakin na kuma gufa'un ka gufa isaili ga kunan ne tarka-tarka ne ga kunan da yawa kamar kwato-kwatan da wato ruwa ya ɗebo ya tara a magudana ga kunan wannan kaza wannan kaza ga kunan duk musulmi amma ba ku da shauka ba ku da ƙarfi ba ku da dama me yasa saboda sabawa umarnin Allah da bin san rai da son zuciya dan haka waɗannan sai suka karaya suka ce ai ko mun yaki la baqata lanal yawma ba za mu yi nasara ba a yau bi jaluta akan jaluta kaga ɗayan wanda za a je a yaƙa kenan shugaban tawagar kafirai kenan wa junudihi da shi da rundunar shi yanzu kun ga kenan wannan tarihin ya bayyana mana a gefe guda akwai annabi wanda Allah bai bayyana mana sunan shi ba sannan a gefe ɗaya akwai ƙwalutu wanda yake shine shugaba na waɗannan banu Isra'ila sannan a ɗayan gefen ga jaluta wa junuduhu to yanzu kun ga abin ya rabu kenan ko Allah ya ce qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi sai waɗannan suka ce lallai ba mu da nasara akan jaluta da shi da rundunar shi qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah sai waɗanda suke da yaƙini cewa lallai za su haɗu da Allah tabbas ba za a kubuce wa Allah ba ko mun dadewa za a mutu ko an yi jihadi ko ba a yi ba sai suka ce an fahimta ma'ana yanzu kaga zato anan da yace qala allazina yazunnuna waɗannan waɗanda suke da tabbas annahum mulaqullah cewa lallai za su haɗu da Allah kaga azzannu anan bi ma'anal yaqin ma'ana azzanni ya zo da ma'ana ta yaƙin ai ya'lamuna wa yastayqinun suna da yaƙini tabbas suna sane da ko an koma gida za dai a mutu in an je jihadi za dai a mutu ina fata an fahimta Allah ya ce wa ra'al mujrimuna nara fa zannu annahum muwaqi'uha kaga fa zannu ai fa aiqanu ina fata mun fahimta azzannu ya'ti bi ma'ana shakk ويأتي بمعنى اليقين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله waɗannan waɗanda suke da tabbas cewa lallai suna da yaƙini za a haɗu da Allah sai suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah ai so da dama akan samu fi'atin qalilatin jama'ar da suke ƴar kaɗan rundunar da take ƴar kaɗan ta yaƙi ghalabat fi'atan kasiratan sai su yi rinjaye su yi nasara Allah ya ɗora su a kan wato rundunar yaƙi wacce take mai yawa mai girma amma fa bi iznillahi da izinin Allah ma'ana kaga zuciyarsu bata mutu ba kenan waɗancan sun ce ba nasara suka ce ina ai ba yawa ne nasara ba ya ta faru jama'a a yaƙin badar kafirai sun ninka musulmi ninkin ba ninkin ba ninkin kusan su dubu biyu ga rundunar abu sufyan sakhar ibn harbin sannan ga ɗayan rundunar da aka tashi wani ya taho da ita daga garin maka duk an karanta a nan a cikin fiƙi hussira su dubu biyu amma musulmi su nawa ne ɗari uku da wani abu a wata riwaya ɗari uku da sha biyar ko da sha shida ko da sha uku a inda kafirai suke duk wasu asbab na nasara na zahiri ko to a hannun kafirai yake inda suke akwai ruwan sha inda suke tsandauri ne ba yashi bane ba rairayi bane sannan ga su da makamai ga su da abinci ga dawakai ga kayan yaki amma musulmi fa inda suke yashi ne babu ruwa a wurin sannan ba su da kayan yaki ba su da shiri dan ba yaki suka fito yi ba to amma Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce li yaqdi Allahu amran kana maf'ulan Allah ya kaddara al'amarin sai ya faru Allah sai ya nuna ma annabi da shi da sahabban shi cewa ai kafirai ɗan kaɗan ne kafirai Allah sai ya nuna musu annabi da sahabbai ai ɗan kaɗan ne ba su wuce akalatul jazuri ba ba su wuce wato waɗanda za su cinye raƙumi guda ba wa idh yurikum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan Allah ya nuna ma kafirai musulmi yan kadan ne Allah ya nuna ma musulmi kafiran yan kadan ne saboda me Allah ya kaddari yakin sai ya faru tsakaninsu a wata aya Allah ya ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi da alkawari aka yi za a haɗu rana kaza ga watan kaza da an saba alkawari lakhtalaftum fil mi'ad to kaga kenan ashe cin nasara yawa ba shi ke nuni akan nasara ba kamar yadda kaɗan ba shi ke nuni akan wato rashin nasara ba Allah ya ce walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla Allah ya baku nasara ku musulmi a yakin badar a lokacin kuna kaskantattu ‘yan kaɗan ba kayan yaƙi tattare da ku, Allah ya ba ku nasara akan waɗanda suka fi ku yawa, don haka ba yawa ne nasara ba, ba kuma kaɗan ƙaranci shi ke nuni akan rashin nasara ba, ina fata jama'a mun fahimta. Don haka Allah maɗaukakin sarki waɗannan sai suka ƙarfafu da annabi wato da wannan annabi da ke cikinsu sannan suka ƙarfafu da kwamandansu ɓaluta suka ce kan min fi'atin kalilatin ai so da dama akan samu fi'atin ai jama'atin kalilatin ‘yar kaɗan galabat fi'atan kasiratan ta yi rinjaye akan jama'a waɗanda suke masu yawa amma fa bi izinillah da izinin Allah ba don ku wasu ba ne ba don ku kun isa ba ba don tattalinku da ƙarfinku ba ba don dawana dawana a cikinku ba a bi izinillahi da izinin Allah don idan yawa ne ai sahabban annabi sallallahu alaihi sallama sun taɓa faɗin wata magana duk da larabawa ƙauyawan cikinsu ne suka yi wauta suka ce lan nughlabal yawma min qillatin a lokacin ghazwatu hudayn suka kalle su suna da yawa suka ce to dai kam in dai saboda ƙarancinmu ne ake cin nasara kan mutu wannan ba za a ci mu ba Allah ya ce wa yau mahudainin iz a'jabatkum kasratukum sai ya ce mene iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirina sahabbai sai da suka juya baya a guje jama'a a guje sai da suka gudu aka tambayi sayyidina ali ba an yi mishi kirari ali ga danga kusar yaƙi ba aliyu ka gudu har da kai yace har ni na gudu kunna nattaqi bi rasulillah sallallahu alaihi bayan annabi muka dawo muka lallabe muka muka boye duka kowa ya gudu dan haka jama'a yawa ba shi ne nasara ba lallai ko da ku ‘yan kaɗan ne matuƙar kuna da imani na gaske sannan abin da kuke faɗi da baka da gaske yake a zuciyarku da gaske idan aiki ya zo za ku tsayu Allah zai ba ku nasara don haka sai waɗannan mutane suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri sai Allah ya ce mi ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين yanzu kun ga kenan annabi Jalut wato eh, afwan Balut Balut afwan wannan mai mulki wannan mai sarauta ya samu abokan tafiya ko hadisi ya tabbata a cikin sahihul imam al-bukhari wato cikin wato kitabul maghazi sahihul bukhari kitabul maghazi a lamban hadisi na dubu uku da ɗari tara da hamsin da bakwai dubu uku da ɗari tara da hamsin da bakwai hadisin barra ibnu azibin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Barra'u ya ce, Kunna na tahaddafu, mu mun kasance muna hira tsakaninmu, mu sahabbai kenan. Anna iddata ashabi badrin ala iddati ashabi ƙwaluta. Ice mun kasance muna hira, muna tattaunawa cewa adadin waɗanda suka halarci yaƙin badar to yawansu ɗaya da adadin waɗanda taluta ya tafi yayyaki da su. Allazina jawazu ma'ahun nahara waɗanda suka ƙetare wannan kogi suka tafi yaƙi, walam yujawiz ma'ahu illa mu'minun, babu wanda ya wuce wannan ƙorama ko wannan tafki tare da shugaban shi talut in ba mumini ba. Adadinsu su nawa ne, ya ce salafu mi'atin wa bid'a asharata rajulan. ya ce mutane ɗari uku da goma sha wani abu goma sha shida ko goma sha biyar ko goma sha uku da gwargwadon yadda malamai suka yi maganganu ka karanta littafin sha'abul iman na limamul bai da littafin at-tamhid na ibnu abdulbarri da littafin fatuhul bari na al'imamu ibnu hajarin al-askalani a cikin kitabul magazi za ka ga duk waɗannan bayanan don haka wannan hadisi kamar yadda na ce muku hadisi ne wanda yake al bukhari ya ruwaice shi Ahmad ma ya ruwaice hadisin a cikin kitabul maghazi Bukhari kenan babu iddati ashabi badrin babin da ke bayani game da adadin waɗanda suka halarci yakin badar a lamban hadisi na dubu uku da ɗari tara da hamsin da wato bakwai to tambaya a nan jama'a kafin mu ci gaba da fassara waccan ayar shin wannan asari da sahabi barra ibn azibin ya ce kunna na tahaddafu anna iddata ashabi badrin ala iddati ashabi talut allazina jawazu ma'ahu nahara wannan asari lallai magana ce ta sahabi barra ibn azibin ma'ana mawquf ne mawquf ne shin tambaya anan shine hallahu hukumul marfu' hal lahu hukmul marfu an fahimci tambayar da kyau ko ko dai a ƙara bayani ma'ana magana ce ta sahabi shin tana da hukuncin kamar annabi ne ya faɗe ta shine hal lahu hukmul marfu ko ko yabqa ala waqfihi asalin yana nan mauqufi sahabi ne ya faɗi wannan ijtihadin shi ne ba annabi bane ya faɗi ko ko a'a yana da hukuncin marfu'i ne jama'a lahu hukumun rafi'i me yasa maddalilukum ala hadha saboda la majalalin ra'ayi fihi to Allah ya kiyaye malamai suka ce halil asar halil asaru mawqufun lahu hukumul marfu'i amla majalun lil bahsi eh majalun lil bahsi amma dai lalle wannan asari yana nan a cikin bukhari daga sahabi barra ibnu azib dan haka suna ketare wannan kogi shi daluta da shi da waɗannan adadi idan ka ce wancan asari lahu hukumul marfu'i sai ka ce mutum ɗari uku da goma sha wani abu ina fata mun fahimta walamma barazu li jaluta wa junudihi a lokacin da wato shi wato baluta suka yi mubaraza walamma barazu li jaluta wa junudihi a lokacin da jaluta da shi da taluta suka yi gaba da gaba suka yi mubaraza suka haɗu a filin karawa filin karan batta filin yaƙi ai saru fil barazi ma'ana sun tabbata a wannan fili da za a yi wannan yaƙi abin da ake nufi da albaraz malamai suka ce wahiya ardul ma'arika wato ƙasar da aka share babu wani tudu fili ne an tattale ta ne da ma ba don gasan karatun ƙur'ani ba jihadi kawai aka tattali filin don a yi isti'dadan li mulaqatil aduwi wa qitalihim an tattali filin ne don wato fuskantar abokan gaba da yaƙarsu su bayan an yi sahu waɗannan na gefe ga ɗaluta shine shugabansu banu Isra'il waɗancan na gefe jaluta shine shugabansu ma'ana ana jiran ai mubaraza bayan an wato suna kallon junansu kowa ya yi sahu nan da nan sai waɗannan wato waɗanda ke tare da wato faluta sai suka ce kalu rabbana sai suka ce suka yi addu'a suka ce ya Ubangijinmu ma'ana ba su tafi da ƙarfinsu ba ba su yi ƙaraji ba hamasa ba ta ɗebe su ba sai suka dogara ga Allah suka nemi taimakon Allah suka yi addu'a suka ce rabbana afrig alaina sabran ya Ubangijinmu afrig alaina sabran ya Allah ka kwararo mana haƙuri a cikin zuciyarmu Allah ka mamaye zuciyarmu da haƙuri wa sabbit aqdamana Allah ka riƙe dugaduganmu ka tabbatar da mu kada mu gudu, kada mu juya baya, wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah ka taimake mu, ka ba mu nasara akan mutanen nan da suke kafirai waɗanda za mu yaƙe su. Yanzu kaga kenan waɗannan mutane fa'atamadu alallah sai suka dogara ga Allah. Li'annahu huwal qawi saboda Allah shine mai cikakken ƙarfi. fastamaddu minhul quwwa sai suka nemi ƙarfi daga wurin Allah malamai suka ce wa hadha yadullu ala fitnatihim wa basiratihim wa quwwati imanihim wannan yana ƙara nuna maka wato kaifin nazarinsu da basirarsu da kuma ƙarfin imaninsu ba su tafi da ƙarfinsu ba sun nemi taimakon Allah da agajin Allah ka kalli addu'ar da suka yi suka jeranta waɗannan jimloli na addu'a ku kalli kalmomin jama'a mu natsu da kyau mu kalli kalmomin suka jeranta kalmomin tartiban marhaliyan jerantawa a bisa mataki bayan mataki da wace kalma suka fara jama'a ku kalla as-sabru rabbana afrig alaina sabran Allah ka kwararo mana haƙuri ka mamaye haƙuri a cikin zukatanmu don inda ba su yi haƙuri ba da ba su zo nan ba kaga marhala ta farko kenan haƙuri na biyu sai suka ce wa sabbit aqdamana Allah ka rike diga-diganmu kada mu gudu a filin daga kaji mataki na biyu mataki na uku in haƙuri da kafewa da dogewa ba a gudu ba me zai biyo baya da ikon Allah taimako sai ce wansurna suka ce wansurna alal qaumil kafirina ka ba mu nasara akan kafirai yanzu ka kalli tartiban marhaliyan kullu wahidatin mabniyatun ala ma qablaha as-sabru wa tathbitu al-aqdam thumma an-nasr haƙuri sannan sai kuma kafewa da dogewa da riƙe digadigai da suka nemi Allah ya musu to sa'an nan sai nasara ta biyo baya in ba ku yi haƙuri ba ba za ku ci nasara ba in ba ku roki Allah ya riƙe digadigan ku ba ba za ku ci nasara ba kaga waɗannan abubuwa guda uku su ne Allah maɗaukakin sarki ya nakalto mana ya faɗe su a cikin suratu Ali Imrana Allah ya ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله wa ma da'ufu wa mastakanu sai ce me wallahu yuhibbu sabirina to ku kiyaye na farko afrigh alaina sabran wallahu yuhibbu sabirin Allah ya ce wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina sai Allah ya ce me wasabbit aqdamana kaga wasabbit aqdamana wasabbit aqdamana sai Allah ya ce ne wansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu ka ba mu nasara akan mutanen da suke kafirai wallahu yuhibbu sabirin afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil kafirin kaga keke da keke me biyo baya jama'a Allah ya ce fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna wa husna sawabil akhira wallahu yuhibbul muhsinina Allah sai ya ba su ladan duniya sannan ya ba su kyakkyawan lada a lahira shine aljanna Allah yana son masu kyautatawa dan haka jama'a kun ji daga nan malamai suka ce wajibi ne mustahabbi ne idan aka tafi za a yi jihadi an yi mubaraza ga kafirai a ɗayan gefen ga musulmi da shugabanninsu a ɗayan gefen to wajibi ne musulmi ku yi addu'a wannan wajibi ne gashi waɗannan sun yi a wata aya suratul anfali Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasubutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihuna ina ma'anan azzikiru a cikin wannan ayar shine mene jama'a abu na farko as-sabru abu na biyu roƙon Allah ya tabbatar da digadigai abu na uku neman Allah ya bada nasara ina fata jama'a mun fahimta da haka jama'a kun ji addu'ar da waɗannan suka yi to Allah ya karɓa ko bai karɓa ba sai Allah ya ce na'am فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت na'am وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين fahazabuhum bi iznillah sai suka ruguza su suka karya su suka yi nasara a kansu da izinin Allah kaji sun yi addu'a sun roki Allah ya ba su haƙuri ya tabbatar da su ya ba su nasara akan abokan gaba Allah maɗaukacin sarki sai ya ba su nasara fahazamuhum sai suka rusa su suka hargitsa su suka kashe su suka karya su suka yi nasara a kansu ma'ana rundunar baluta da shi da jama'ar shi suka yi nasara akan jaluta da shi da jama'ar shi fa hazamuhum bi idhnillah sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur Allah sai ya rusa su wasu suka dafe keya a guje suka gudu aka kama na kamawa wa qatala dawudu jaluta sai dawudu annabin Allah ya kashe jaluta jama'a kun ji duk a cikin wannan tarihin gaba ɗaya in ba nan ba ka ji sunan Dawud bai zo ba tun daga farkon isar jama'a an ji sunan Dawud kai ba farkon isar ba tun daga farkon alkur'ani in kai an ramma ne a nan ne aka fara faɗin sunan annabin Allah annabi Dawud ka ji sai na aka faɗi Dawudu an taho an yi kaza kenan duk gaddamacin da aka yi yana cikin jama'ar amma bai yi musharaka da banu Isra'ila cikin gaddama ba, da haka sai aka faɗe shi a nan, ina a wani matsayi aka faɗe shi ku kalla, a matsayi ne na jayayya da musu, ko ko a matsayi ne na sadaukantaka da jarunta jama'a. Yau wato kun gani wa katala Dawudu Jaluta, ina fata mun fahimta. Aga ko yaƙi ne za a je, za ka ga wannan yayo shiri, wannan ya ɗauko kaza wannan ya ɗauko kaza wannan ya ta labari ai in mun je kaza ai in an je kaza to amma me zai biyo baya in an yakin jama'a kun fahimta da kyau kuwa wa qatala dawudu jaluta dawudu annabin Allah sai ya kashe jaluta kaga a cikin waɗannan ayoyin da ma sauran ayoyin alkur'ani da hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su bayyana mana wai yaya Dawudu ya samu kanshi a cikin wannan runduna ba ta ya aka yi ya shigo cikin su kaga duk waɗannan ba a bayyana su ba ko to ka bar shi a haka kada ka tafi zuwa ga riwayoyin Bible jama'a kana musulmi kana malami mai tafsirin alkur'ani ka tafi kana ɗauko riwayoyi na Bible ko da yake wasu suna hujja cewa ai a cikin littattafan tafsirai suka gani to kai dama baka da ilimin tantance maganganu na malamai a cikin tafasir karantawa kake kowane ma habba wa dabba ka ɗebo kana faɗa ma mutane kana ɗora mutane a kai jama'a mun fahimta da kyau kuwa za ku yi mamaki waɗannan isra'iliyat ɗin hatta a cikin littafin tafsiri na ashaykh abubakar mahmudu gumi suna nan a cikin irinsu da yawa jama'a suna nan suna nan ka je ka karanta daidai nan gurin a cikin tafsirin za ka gani babu dalili a cikin waɗannan da za ka ce annabin Allah annabi Dawuda mahaifin shi shine Aisu wai sunan baban shi kenan kaji wai yana da ‘ya'ya goma sha biyu manya ne zarata sadaukai na cika makin sha biyun annabi Dawuda ne wai ɗan gajere ne haka ɗan kut nahif ne siriri haka gashi nan kyaf haka sannan am'ar wai wai wai yana da gashin shi ma kakkaɓaɓɓe ne bai da gashi a kai wai sai ko yake da shi ka ji rashin mutunci da waɗannan suke wa annabawa wannan ba rashin mutunci bane jama'a wai sai ya ɓoye annabi dawuda don haka sai wannan annabi aka yi mishi wahayi cewa wai aisu wai aisu wai shine ɗan cikin ƴaƴan shi za a samu wani wanda shi zai kashe jaluta aka ce wai ga wani ƙaho ya je ya gwada akan ƴaƴan shi kaji ko mutane suna sa ƙaho ne jama'a mutane ina su ina ƙauye ka ce wata akuya ko kadduwa jama'a ya je ya gwada wa wannan bai yi ba ya samu wannan bai yi ba a samu wancan bai yi ba sai wannan annabi ya koma gurin Allah ya ce ya Allah duk an gwada cikin ƴaƴan shi ba a samu wanda ƙauhin ya yi mishi ba Allah ya ce da wannan annabi koma lallai yana nan da ɗa da zai shine zai kashe jaluta ya koma gurin aisu Aisu ya ce ba shi da wani ɗa, annabi ya ce ƙarya kake Allah ya bani labari, ka ji mahaifin annabi Dawud ya yi ƙarya. Sai wai ya ce, e to akwai wani ɗa yana cikin daji yana kiwo, ɗana ne, sai dai yana da mummunar kama da halitta, shi ya sa na bar shi cikin daji ba ma na son mutane su gan shi. Aka je ana tahowa da Dawuda, wai sai wai sai ana saƙa hun sai daidai aka ce to shi zai kashe jaluta shi ne ajalin jaluta aka taho da shi suna tafe sai ya ga wani dutse sai dutsen ya mishi sallama shi ma sai ya amsa dutsen sai ya ce ni ne aka kashe wato annabi kaza ya kashe kafiri kaza da ni ɗauke ni ka tafi tare da ni wai sai ya ɗauki dutsen ya gaba ya ɗauki wani ya gaba ya ɗauki wani shikenan sai ya haɗa dutsen sai ya mulmule ya zama ɗaya sai ya zama wallahi jama'a waɗannan in ka karanta duk zaka gani shirme ne jama'a kai daga ji ka san bible ne wannan ba musulunci bane ba musulunci bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qatala Dawud Jaluta annabin Allah Dawud sai ya kashe Jaluta ولم تفصل الآيات في الحديث عن قتل داود جالوت إنما ذكرت ذلك في جملة موجزة قرآني بأنبتي يا يا يا فاروبا شن أن يكاي نوا كافن أي كسان شن دم يكششي شن يا أكي قرآني دب يبين وأن دلا دلا بإنما يا أنبتي لابارين كسر da dawo da ya wa jaluta ne a takaitacciyar jumla takaitaccen sentence ya ce me katala dawudu jaluta shi kenan kai ma sai ka tsaya a nan ya yi kisan oho ya dai kashe shi dai wa atahu Allahul mulka wal hikma Allah sai ya bai wa annabin Allah Dawud ya bashi mulki wal hikmata da annabta ma'anan mulki Allah madaukakin sarki sai ya bashi mulki Allah ya ce walaqad ataina Dawuda minna fadla hakika mun bai wa Dawudu falala malamai suka ce falala ta mulki falala ta annabta a wata aya Allah ya ce wa shaddadina mulkahu muka bai wa Dawudu mulki mai ƙarfi duk mulkin mai mulki a yau jama'a bai kama rabin kafar mulkin annabi Dawuda ba to balle dan shi annabi Sulaimana ina fata mun fahimta wa atahu Allahul mulka wal hikma Allah ya bai wa Dawud annabin Allah Allah ya bashi mulki mai girma wal hikma Allah ya bashi annabta abinda ake nufi da hikma ita ce annabta ina fata mun fahimta wa allamahu mimma yasha Allah ya sanar da shi ilimin da ya so ya sanar da shi a wannan ayar Allah bai bayyana wani ilimi ne Allah ya sanar da annabi Dawuda ba wa qad bayyana fi mawadi'a ukhra anna mimma allamahu sun'atud duru yana daga cikin abinda wasu ayoyi suka bayyana ilimin da Allah ya sanar da Dawud don za ka ce wani ilimi ne geography ko physics ko ilimin sanin sararin samaniya ko ilimin kaza ko ilimin kaza wani ilimi Allah ya baiwa Dawud wannan ayar bata bayyana ba amma a wata aya Allah ya ce wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun Allah ce wa allamnahu san'ata labusin lakum kuma muka sanar da annabin Allah annabi Dawud yadda ake kera kayan yaki yadda ake kera sulken yaki kwalkwali da wato mashi da kaza da kaza Allah ya ce muka sanar da shi muka bashi wannan ilimi a wata aya Allah ya ce wa alanna lahul hadida kuma muka sauƙaƙa mishi lankwasa ƙarfe kamar auduga yadda za ka juya auduga kana murza ta kana shan wuya to haka Allah ya baiwa annabin Allah annabi dawu da ƙarfi ya sanar da shi ilimi na ƙere-ƙere sai ya lankwasa ƙarfi don haka shi baya buƙatar ziga-zigi da wuta bai buƙatar miɓaraka gujuma inna ma in ya ɗauki ƙarfe me yake so ya yi fatanya yake so ya yi sai ya lankwasa ya murɗa ya taɓe kamar alewa jama'a وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير dan haka jama'a kun ji wa allamahu mimma ya sha shine sun'ata labusin lakum alanna lahul hadida Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd in baccin Allah madaukakin sarki yana tarewa wasu ta hanyar wasu ma'ana Allah sai ya tare wa wasu bala'i ta hanyar wasu ya yi amfani da shugaba ya kiyaye bala'i daga talakawa ya yi amfani da malamai ya kiyaye saukar bala'i daga wato gurin shi akan waɗanda suke awamu ne shine walawala daf'ullahi nasa in baccin Allah maɗaukakin sarki yana ture wata fitina wata wani bala'i da wasu mutane mana yana ture yana amfani da muminai su yaƙi kafirai gudun kada a fitini musulmi Allah ce la fasadatil ardu da barna ta yawaita a cikin ƙasa yanzu kaga babu irin waɗannan shugabannin jama'a din duk duniya jama'a yanzu kafirci shike daga kai shike daga kai musulmi bai isa ya daga kanshi ba da ya daga sai pap a bige shi ya ma isa wani lokaci ba kafiran ne za su mubasharanci yaƙar shi ba a musulmi ne da aka yaƙi tunaninsu su za su yaƙar wa kafirai wannan ɗan uwan nasu yanzu abin da ke faruwa kenan duk duniya haka yake ba wai ƙasar mu Najeriya ba don haka yanzu kafiran duniya suna da ta cewa akan siyasar ƙasashe hatta na musulunci ka ji wannan fitsararren kafiri ya ce to iraki za a turo kaza ka ji wannan ya ce za a yi kaza a gari kaza ya ji da ƙasar shi mana jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allah yana amfani da shugabanni nagari mutanen kirki masu tsoron Allah masu tsayuwa da dokokin Allah waɗanda Allah ya ce su ne waɗanda idan Allah maɗaukakin sarki ya danƙa musu mulki الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر da irin waɗannan Allah maɗaukacin sarki yake amfani yake rushe duk wani kafirci yake danne duk wani kafiri Allah ka dawo mana da ƙarfinmu wallahu zu fadlin walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai shi Allah ma'abocin falala ne akan dukkan halittu gaba ɗaya sai Allah ya ce tilka ayatullah تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله وأنشن تلك أي المذكورات من إماتة الألوف وأنشن لا بارك da aka ambata tun daga ayar can da Allah ya ce alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut da fadin Allah da ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa Allah ya ce tilka ai tilkal mazkurat waɗancan abubuwa da muka ambata na tarihin annabawa da kissar al'ummominsu da waɗanda suka gabaci wannan al'umma natluha ayatullah ayoyi ne na Allah natluha alayka bil haqq muna karanta maka su da gaskiya da yaƙini babu shakka ko kokonto akan gaskiyarsu ma'ana gaskiya ne yaƙini ne babu wani shakka Allah ya ce wa innaka laminal mursalin kuma lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai kana daga cikin su su annabawa manzanni bima dallat alai hadhihi ayat saboda abinda waɗannan ayoyi suke nuni akai min ilmika bibha na sanin da kai wa waɗannan kissoshin min ghairi muallimin min albashari ba tare da wani cikin ƴan adam ya karantar da kai ba baka da malami in ba jibrilu ba wani bai koya maka wani littafi ba baka iya karanta komi ba baka iya rubuta komi ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtiluna dan haka wannan jama'a ba annabi labarin nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san wannan yana ƙara tabbatar da gaskiyar annabcin shi lalle annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama dan aiken Allah ne ko yahudawa kunki ko kiristoci kunki annabi Muhammadu manzon Allah ne wa innaka laminal mursalina wannan raddi ne mayar da martani ne daga kausar murya game da maganar da kafire suke suke cewa lasta mursala ai kai ba aiko ka akai ba innama karambani ne kawai ka zo ka fara wa'azi kana cin mutuncin allolinmu kaza kaza kaza Allah ya ce dai wa innaka laminal mursalina lallai dai kai manzon Allah ne kana daga cikin manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko. Malamai suka ce, wa binti ha'il ma'arikatil fasila, wanti tsari ƙaluta, wa atba'ihi, wa katili dawu da jaluta, tantahi qissatu talut. Bayan wannan yaƙi ya faru, an kafsa, an kara, an samu nasara game da rundunar wato jaluta, ma'ana rundunar taluta ta ci nasara. akan rundunar jaluta malamai suka ce tantahi qissatu talut dan haka wannan kissa ta kare wa qad sakatat ayatul qur'ani an qissatihi ba'da zalika ayoyin alqur'ani sai suka yi shiru ba su ci gaba da wani bayani cewa bayan yakin ya kare an yi kaza kaza ne ya faru ba a yi kaza ba an yi kaza daluta ya kaza dawu da ya gudun hijira ayoyin qur'ani sakatat ayatul qur'ani an qissatihi ba'da zalika wa lam tatahaddath an silati baina dauda wa taluta wa mautihi ayoyin basu ci gaba da bayani game da talut da wato da, da daud wani alaka ne ya ci gaba da faruwa da su ba qur'ani bai yi jawabi ba kama sakatat an zalika ahadithur rasuli sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisan fiyayyen halitta annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka yi shiru ba su ba da labari game da haka ba malam ya ce wa ammal isra'iliyat amma kaga waɗannan isra'iliyat ma'ana al-akhbar al-manqula min al-yahudi kafiran wa min an-nasara qalil waɗannan labarurruka da ake ruwaitowa daga yahudawa da kiristoci wa riwayatul ahadil qadimi da riwayoyin tsohon alkawari ma'ana bible kenan faqad fassalat ahdatha alqissa waɗannan riwayoyi sun zo da kissar ma'ana bayanin kissar dalla dalla kaji akwai bayani filla filla amma ba qur'ani ba ba sunna ba da haka kaga akwai matsala kenan ina fata jama'a mun fahimta malamai suka ce walakinnana sai dai mu musulmi mu ahalus sunna mu masu da'awa ta salafiya la nara la'audata ilal isra'iliyat ba ma ganin daidai ne a ce ka koma kana ruwaito isra'iliyat kana fassara qur'ani da su ambatan su ma bai halatta ba sai dai in zaka ambata ka ce ƙarya ne ba daidai bane ma'ana ka ba da labarin kai shiru to wannan ma ba daidai bane jama'a sai dai in ka faɗa yanzu duk wanda muka faɗa sai mu ce ƙarya ne to kaga wannan shine daidai in ba haka ba fa ja bakin ka kai shiru kan ma ka faɗi kan ma ka bada labari ku tuna da wancan hadisi jama'a duk waɗannan labaran da za a ce kaza ya faru kaza ya faru har wani yayi ƙarfin hali ya ce annabi ne ya ce to akwai matsala jama'a dan annabi a cikin hadisi sahihi jama'a hadisin Bukhari da Muslim hadisi mutawatir al-lafzi annabi yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari duk wanda ya bada ma'ana ya min ƙarya da gangan ya tattali mazaunin shi a wutar jahannama a wata riwaya ta Imam Ahmad annabi yace man haddasa anni bi hadisin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini duk wanda ya bada labari yace na ce ya bada wani labari daga gare ni inji annabi yara annahu kadhibun ya san ƙarya ne ma'ana yara ba yana gani ba ya san ƙarya ne yara bi ma'ana alima ya san ƙarya ne kuma ya bada labarin bai ce ƙarya bane annabi ya ce fa huwa ahadul kadhibain ya zama ɗayan biyun makaryata guda biyu ma'ana ya zama ɗayan makaryata guda biyu da wanda ya ƙirƙiri maganar da wanda ya ɗauka ya ci gaba da yaɗawa ba tare da faɗakar da cewa wannan maganar wannan hadisin ƙarya aka yi wa Allah da manzon Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye lakin nana la nara al'audata ilal isra'iliyat muna ganin kuskure ne ba daidai bane a koma ana fassara qur'ani da Isra'iliyat wa zikra shay'in minha fi tafsiri kalamillah muna ganin kuskure ne laifi ne mai girma ba daidai ba ne a ɗebo waɗannan a fassara maganganun Allah da shi don haka mu ahalus sunna mu masu bin tafarki na manhajin salaf fa naktafi bi ayatil qur'an mun taƙaitu ne daga abin da ayoyin alƙur'ani suka ambata وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم haka abin da ya inganta daga sunnar annabi to da shi muke faɗi na ƙulu bi ma qalat bihi duk abin da ƙur'ani da sunna suka faɗi to da shi muke faɗi shine fatawar mu ba mu da wata fatawa da ta wuce wannan wa naskutu amma sakata anhu abin da ƙur'ani da sunna suka yi shiru akai to mu ma shiru zami jama'a ba za mu kutsa kai ba ba za mu ba da labari ba ba za mu ce kaza ya faru ba bayan ba mu da tabbas ɗin Allah ne ya faɗi a ƙur'ani ko annabi ne ya faɗi a cikin ingantacciyar sunnar shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a ne mana alkawari zan ɗan yi mana isharar wasu abubuwa waɗanda aka faɗi game da abin da ya shafi wato ƙarairai da isra'iliyatu da mawdu'atu da malaman tafsiri suka kimsa a cikin littattafansu da sani ko da kuskure zan mana ishara jama'a ba don komi ba sai don nasiha sai don faɗakar da 'yan uwa musamman malamai waɗanda suke karantar da alkur'ani su san wannan da masu ƙoƙarin fassara alkur'ani da tafsirin alkur'ani na masallaci ko na azumi ko tafsirin matan aure yana da kyau su san waɗannan abubuwan gaba gare ni jama'a littafi ne sukutun da guda na babban malami farfesan ilimi jama'a ad-doktor Muhammad ibn Muhammad Abu Shahaba cikakken sunan littafin Isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubit tafsir wannan littafin jama'a yana daga cikin littattafai waɗanda suke min ajma'il kutubi littattafai waɗanda suka tattaro wannan matsala ta tattaro riwayoyi na ƙarya da faɗakar da musulmi da tabbatar da riwayoyin tafsiri isnadai na gaskiya waɗanda suka tabbata daga waɗannan sahabbai da tarihin waɗanda aka ruwaito isra'iliyatu daga gare su irin su wahabu ɗan munabbihin irin su ka'abul ahbari irin su abdullahi ibn salamin cikin sahabbai da maganganun malaman hadisi ulama'ul jar'i wat ta'dil akan waɗannan mutanen kaga dai Abdullahi dan Salamin kam sahabi ne wannan kam wannan dai ka tsallake shi dan in aka ce wani sahabi ne to wannan yana daga cikin a'ala a'ala maratibul at-ta'dil a ce wani sahabi to wannan baka bukatan ka ce wai fika ne ko ba fika bane sahabi ai ai duk sahabbai jama'a kulluhum udulun dukkan su adilai ne jama'a ina fata mun fahimta to amma kaga Ka'abul Ahbar ba sahabi bane Wahabu dan Munabbihin duk da naji wani malami yana Wahabu dan Munbahin a kuskure ne Wahabu ibn Munabbihin eh ibn Munabbihin haka ake cewa jama'a ka je ka karanta tarihin waɗannan a cikin Siru Alamin Nubala da Al-Bidaya wan Nihaya ta Ibn Kathirin da sauran littattafan tarihi da malamai suka rubuta dan haka wannan littafi ya ambaci tarihin waɗannan da aqwalu علماء الجرح والتعديل بالنسبة عليهم da maratibul mufassirina da madarisu tafsiri duka sai da ya bayani a cikin wannan littafi da kake gani ya ɗebo waɗannan kissoshi ya buga misalai ya bayyana wajihin kuskurensu sai ka karanta littafin duk zaka ji waɗannan bayanan ina fata mun fahimta gashi a cikin shafi na ɗari da saba'in daidai ya ce rabi'an al'isra'iliyat fi ƙisfatit tabut ƙarairai da aka ruwaito daga banu Isra'ila game da ƙisar wannan akwati ya ce wa minal isra'iliyat allatil basa fi halhaƙu bil batili ma zakarahu ghalibul mufassiri na fi tafasirihim fi ƙisfati talut wa tansibihi malikan ala bani Isra'il wa atirabi bani Isra'ila alai wa ikhbari nabiyihim lahum بالآية الدالة على ملكه وهي التابوت وذلك عند قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ما لم يتي فقد ذكر ابن جرير كاغا الإمام الطبري كان أتكن تفسيري والثعلبي أتكن تفسيري والبغوي والقرطبي وابن كثير والسيوطي دا ما كم وانا ان بيكاو بزائي ما ماكي في الدر المنفور كوكو جماعة أتكن لتافن الدر المنفور في التفسير بالمأثور كنت لتافن تن جماعة الدر المنفور في التفسير بالمأثور دكسن أمبتي وأنن وغيرهم da ma dai wasu daga cikin malamai waɗanda ba waɗannan ba fi tafasirihim kasiran min al-akhbari an sahabati wa tabi'in wa an wahb ibn munabbih wa ghayrihi min muslimati ahli al-kitab fi wasf at-tabut wa kayfa jaa arwaito maganganu daga sahabbai da tabi'ai daga wabu dan munabbih da wasu daga cikin waɗanda suka musulunta cikin ahlul kitabi kaji inda riwayoyin suka fito sun musulunta sai suka ci gaba da wa'azi ba tare da sun san karatun musulunci ba. Ina fata jama'a mun fahimta, suka ruwaito waɗannan game da wai yaya wannan akwatin yake, wa kaifa ja a taya akwatin ya zo, wa alama ya shtamilu, me ke cikin akwatin, wa anis sakina, me ake nufi da wannan sakina ɗin, wa kaifa sifatuha, wai mecece sifar sakina. فقد ذكروا في شأن التابوت أنه ويسكتي أكواتن كان من خشب شمشاد wai akwatin daga wata bishiya mai suna shamshad aka kago akwatin daga nan aka kera shi نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين كان عند آدم إلى أن مات وي أكواتن يا كي ذراعي أكو كو ذراعي بيو أقولن النبي آدم أكواتن يزونا har ya rasu summa inda shi sai wai sunan wani sishe kenan akwatin ya ci gaba da zama a gurin shi kaji sunan shi kenan ba wannan sunan bai zo a Qur'ani da hadisi ba a cikin labaran Yahudawa ya zo da Old Testament jama'a da Al-Ahadul Qadim wai akwatin sun matawarasahu auladuhu wai ƴaƴan shi sai suka gaji akwatin wannan in ya mutu ya gadar wa ɗan shi shi ma ya gada daga uban shi ila Ibrahim har annabi Ibrahim ثم كان عند إسماعيل ثم يعقوب ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام kaji tarihin akwatin wannan duk ƙarya ne jama'a wai fa kana yadau fihi taura wai annabi Musa yana sa at-taura a ciki wa mata'an min mata'ihi da yan ko matsayin shi sai ya zuba su a ciki yadda ya buta sai ya saka ta a ciki ina fata an gane dan dai kaza dan dai kaza fa kana indahu ila ammata haka akwatin ya ci gaba da zama a hannun shi har annabi Musa ya mutu thumma tadawalahu anbiya'u bani Isra'ila ila waqati Shamwilu wai annabi wato Shamwilu ya gaji wannan akwati lokacin shi bayan akwatin yayi ta yawo a hannun banu Isra'ila jama'a mu bamu san wani annabi Shamwilu ba wa kana indahum akwatin yana hannun su hatta asau har suka saba wa Allah fa ghulibu alai sai aka rinjaye su aka kwace akwatin malam ya ce wa hadal kalamu wa in kana muhtamilan lisidiki wal kadhibi lakinna fi ghaniyatin wala natawaqqaf ko wala yutawaqqafu tafsirul ayati alaihi bai dace a dauko waɗannan karairai da shiririta a fassara wannan ayar da shi ba jama'a da haka jama'a waɗannan duk shirme ne wa qala ba'duhum inna tabuta inna ma kana fi bani isra'ila wa lam yakun min ahdi adam alayhi salam wa annahu as-sunduq alladhi kana yahfazu musa fihi at-taura malai ce wala alla hadha aqrabu ila al-haqqi was-sawab shi ma ce wala alla tayu amma dai babu tabbas dan babu nasi karar da ya faɗa haka ina fata jama'a mun fahimta malai ce wa kadhalika aktsaru minan naqli fi as-sakina haka waɗannan sun yawaita ma'ana waɗancan malaman sun yawaita ciro maganganu game da me ake nufi da as-sakina farawa an aliyin faruya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu aka ruwaito daga sayyidina aliyu yace wai hiya rihun fujujun haffafatun wai wata iska ce mai ƙarfi mai ƙarfin tafiya haffafatun mai ƙarfi lahara asani tana da kai biyu kaji iska ne kai biyu wa wajihun ka wajihil insani tana da fuska irin na mutane wa kala mujahidu aka ruwaito wai daga mujahidu yace hayawanun wai wata dabba ce kalhir kamar mussa kamar kulya kamar mage kamar kyanwa lahajana hani amma ba tana da fuka-fukai biyu wa zambun da bindi jela wali ainihi shi'a sannan a cikin idan wannan dabbar akwai wani alama akwai wani ɗigo kamar haka idza nazara ila aljaishi wai idan wannan dabba mai kamar kyanwa mai fukafukai da bindi in ta kalli rundunar yaƙi na kafirai in hazama sai a tarwatsa su sai su rushe gaba ɗaya kai wannan duk ƙarya ne Allah ya kiyaye وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه dama dai in ba shi ba to sai wane wahabu dan munabbihin yace as-sakinatu abinda ake nufi da as-sakina ra'su hirratin mayyitatun ma'ana kan wata wato kulya ce matacciya kaji shine ma'anar sakina din idza sarahat fit tabuti idan tayi kuka daga cikin wannan akwati an gane sirahu hirrin irin kuka na kyanwa musa ai kalubin nasiri wai sai banu isra'ila su sami yaƙini cewa to lalle fa nasara ta zo jama waɗannan ga sunan karerai ne ka je ka karanta su a cikin nan duk zaka ga malam yayi ishara akai a hakkar shi inda yace wallazi yanbaghi an tufassara bihi sakina an al murada bi hattamanina was sukun allazi yahillu bil qalbi inda taqdim at tabuti amama al jaysh fa huwa min asbab as sukuni kamar yadda muka bayyana a ɗazu ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ka tafi ka karanta har zuwa shafi na ɗari da saba'in da hudu inda ya ce khamisan al-isra'iliyatu fi qissati qatl dawu da jaluta za ka ji cewa wai da jaluta ɗin wai tsawo yake da shi ya kai kusan inuwa shi ta kai kilomita biyu kaji akwai wani ƙaton ƙarfe a kan shi wai ya kai menene ritsili ko uku ne ko kaza ne suka yi ta kawo irin waɗannan ƙarerayi jama'a waɗannan abubuwan jama'a lallai ne a matsayinka na mai ƙoƙarin fassara alƙur'ani wajibi ne ka san waɗannan abubuwan kuma ka san haɗarinsu game da alƙur'ani idan ka zo lallai ne ka bayyana su in baka san yadda za ka bayyana su ba to ka lazimci tafsirin daidai in baka faɗe su ba baka yi laifi ba lalaka wala alaika amma in ka faɗa to sai ka bayyana wajihin kuskurensu ina fata mun fahimta ka je ka karanta wannan littafi isra'iliyatu wal mawdu'atu fi kutubit tafsir na addoktor Muhammad Muhammad Abu Shahaba in Allah ya kai mu gobe za mu bayyana wato fawaid alfiqhiyya da fiqhu sira tunda waɗannan ayoyin na tarihi ne ma'ana mun dawo fiqhu sira ko za ku ji fiqhun da ke cikin waɗannan ayoyin kafin mu dora mu ci gaba insha Allah mu nema kowa fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya yadda muka haɗu a nan Allah ya haɗa fuskokinmu a aljanna muna fatan Allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka faɗi na daidai ya ba mu lada a kai abubuwan da muka yi kure Allah ya gafarta mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka ɗaukaki darajojinmu duniya da lahira Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharri ka haɗa mu da dukkan khairi muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka ji kanshi Allah ka rahmushe shi Allah ka kyautata makwancin shi muna roƙonka ya Allah ka amintar da shi azabar kabari da firgicin alƙiyama Allah ka shigar da shi aljannatul firdausi ka nisanta shi daga wuta muna roƙonka ya Allah waɗannan makarantu da ƴaƴa da malam ya bari da ɗalibai Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri wanda suka sani da wanda ba su sani ba nasarari da wanda yake ƙarƙashin ƙasa muna roƙonka ya Allah ka riƙe wa malam albani wannan amana da ya bari da hannunka na dama muna roƙonka ya Allah maɗaukakin sarki ka haɗa kanmu akan gaskiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya waɗannan fitintinu ka kiyaye mu daga gare su jama'a zan saurara a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik